kunya ka kuma bawar duniya labari na kunya a kanka a ce kaya mutuwa irin na tsohuwa saboda kai kana jin tsoro amma ka je duk jihadi baka jin tsoro Allah sai ya kaddara daki zaka mutu wannan ba abun kunya bane tsari ne na Allah akan ka haka Khalid dan Walid ne bai ce ba wani rintsami ne na yaki ba shiga ba tun a jahiliya a musulunci wani kwana ce ta jihadi ban fada ba jama'ar musulmi kun gane amma ran da zai mutu a daki yana kuka yana mutuwa kin ci amanan maza yau Khalid ne zai mutu a haka a ce yayi mutuwa ne irin ta tsohuwa a daki duk wata rikici na yaki duk wani kurin tsani ya shiga kuma ya fita maimakon a ce a can ya mutu sai a cewa daki Khalid ya mutu to kai da kake so ka mutu a daki je ka mutu a daki jama'ar musulmi kun gane wajibi ne mu kwadaitar da 'ya'yan mu san jihadi to kuna kallon yanzu a salabos galibi na makarantun gwamnati duk abin da ya shafi jihadi an ciccire waɗannan ayoyin gaba ɗaya an hana karantar da su saboda cire ma 'ya'yan musulmi ruhi da tunanin yin jihadi da daga addinin Allah kuma wallahi bari ku na rantse da Allah kun ga kasashen duk da kaga musulmi a cikin suna rayuwa wallahi ba za su taba gyaruwa ba sai an yi jihadi duk wani abu da kake ji a kasan nan ana tunanin wai zai iya taimakawa kasan nan ta gyaru na rantse da alkur'ani rantsuwar da ba fara wallahi ba za ta gyaru ba kuma abun ba zai iya gyara kasan nan sai dai ka yaudari kanka in kana musu abin da kadai zai iya gyara kasan nan shine jihadi wanda zai mutu ya mutu wanda zai raye ya waɗanda suka raye suka san bakan wahalar da suka shawo to waɗannan za su tsaya a gyara al'amura amma irin haka a cewa a shiga dimokuraɗiyya a yin an shiga za a gyara kai dai a shiga wanda ya shiga ya samu abin da zai samu in ya zo da shi ko da ku cicciɓa shi in ya ga dama ya taimaka mu ba abin da zai gyaru ƙarya ne jama'ar musulmi kun gani Allah ya kyauta tun daga sanda aka cire ruhin jihadi a cikin zukatan 'ya'yan musulmi duniya take ta ci gaba da lalacewa amma ba ku ganin alal akalli da aka sami yanzu wasu a cikin musulmi su usama kenan suna cewa jihadi suke ku diba ku ga yadda abubuwa da kaɗan da kaɗan suke gyaruwa kuna kallon ba jamushi ne a airport a jamus ba jamushi a airport a jamus kawai haka ana shiga jirgi sai ce sai shi dan alka'ida ba ku ji ba sati biyu da ya wuce gaba ɗaya airport ɗin jirgin da bai tashi ba kenan a ranar aka zo security biyu ya tarwatsa airport ɗin da aka watsa security aka zo da makamai aka haɗa kama shi kawai sai ce shi wasa fa yake ba ku ji ba a duniya ina labari ce shi wasa yake kawai shi ne aka ci shi watan tara na dala dubu da wani abu jama'ar musulmi kun gani ai jama'ar musulmi daga lokacin da makiyinka ya fara tsoro irin wannan a kanka to ai nasara ta kusa zuwa kun gani da fa neman musulmi ake a kama amma yanzu da ya ce gada alka'ida duk ce a watsi kuna kallon fa jirgi ne a ingila an shiga an zazzauna an fara homin din shi kamun ya motsa wani yana dan waje waje haka kawai sai ya hangi singileti da hoton usama a cikin rigar wani da ya miƙe kawai sai zo bakin kofa ya dinga gam gam gam yaya ya ce usama ne a jirgin nan shi ne fa aka yi ta taka duna aka zo aka buɗe kalli dai wannan steps din da ake makala a jikin jirgi wani da lekuwa kawai sai sun lubo ya wannan su suka ba da labarin nan fa da kansu jama'ar musulmi to dama fargaba asarar namiji bari ku ji duk sanda kuka yi gaba da gaba da wani za ku yi fada idan ka ji gaban ka yadda to ba sha ku in dai ka ji gaban ka ya buga ka riga ka tsorata to karka yadda a haɗu ba da hakuri wallahi tallahi yanzu america farfar take ta riga ta tsorata da musu duk duniya ba ta da matsala sai musu to mu ne ya kamata mu ƙara tsayuwa wurin gyara alaƙar da ke tsakaninmu da ubangiji sai mu hoɓɓasa kawai a yunkurin yin jihadi a kanta amma duk abin da wani yake tunani waye zaman sulhu duk ƙarya ne ba wani sulhu duk wannan rikicin na filato ƙarya ne ba wani sulhu ba wata magana duk ƙarya ne su dai mutanen filato musulmi in sun san akwai wata matsala da za ta iya haifar musu haka tsakaninsu da ubangiji su gyara ta kawai amma billahi allazi la ilaha illa duk abin da kake tunanin wai in ya gyara matsalar nan wallahi ba zai gyara shi arni musamman kirista kaza ce bata san alhamdu ba sai ta juka a makogo kowa ya san abin da ya faru a kaduna wani gargadi aka yi musu da kansu suka bari ba su suka tada rigima ba a kaduna tabbas akwai matasa akwai rijalu waɗanda suna nufin sunna da gaske wallahi kuma sun tashi a wannan abin da ya faru sun yi yunkuri tsakaninsu da Allah shahada suka ne sai Allah ya ba da nasara kuma to tun daga wannan nasara sun san da gaske ake ai ga nan sun ki karata da rigima ko bari ku ji qur'ani haka Allah ya ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ku yi musu tattalin duk wani mugun makami amma ba ce ku yake su ba ku aje ne su kan su hango ta yadda za ku tsorata su kar su taso da fitina dan bari ku ji in kafiri ya ta da fitina sau daya in dai hurawa ya ga jini to na rantsi da Allah sai ya ciza amma da ya kai baki zai hura sai ji haƙoran shi da sun zube a ƙasa to ina magana ciza bayan haƙora sun zube jama'ar musulmi kun gane amma wai arne zo ya dan kashe wasu haka ya ce za a zama sulhu to zai ƙara in dai arne an gane ko Allah ya kyauta shi yasa wajibi ne al'ummar musulunci a yau su gane cewa wannan fa mace ce ake magana wurin tarbiyyar ‘ya'ya ta muminar gaskiya ita ce wacce take tarbiyyar su akan son yin shahada a wurin daga addinin Allah wa bazlun nafsi tana kuma kwadaitar da ‘ya'yanta tana tarbiyyar ‘ya'yanta akan ba da ransu walmali kuma fitar da dukiyarsu su bayar rahisa ta zama arha la kalimatin Allah ba don komai ba za su ba da ransu su fitar da dukiyarsu su bayar arhaga sunan sai don ɗaukaka ɗaga kalmar Allah duk inda ɗanka ya ji ana aikin masallaci hankalin shi ba zai kwanta ba sai ya ga ya ba da tasa gudunmuwa ta ƙarfi haka jama'ar musulmi mumina ita ce wacce take tarbiyyar 'ya'yanta akan ba da ransu da dukiyarsu ga sunan arha don a yi amfani da surin ɗaukaka ɗaga kalmar Allah. Hiyal ummu mumina ita ce uwan nan Allah ce to rabbi fala za ta kabiriha wacce take tarbiyyar tsarin hantar da ke cikin cikinta ‘ya'yanta ke ala iqamatul hudud akan tsayar da dokokin Allah wal muhafazati alal wajibat da take tarbiyyar ‘ya'yanta akan tsare da kiyayewa Allah ayyuka na wajibai. ba yanda za a yi ɗanta ka ga sallah farilla ta kubce mai a jam'i azumi bai wasa da shi na farilla baya sake game da karatun alkur'ani da ayyukan da suke na wajibi ɗanta ta yi tarbiyyar shi bai wasa da jama'ar musulmi kun gane amma za ta za ta wani irin mugun bakin ciki billahi la ilaha illa huwa musamman irin ranar juma'a ko idan duk mutane sun dawo garin makka za ka ga sahukan kai har cikin layukan unguwanni daga harami ana sallah za ka ga samari na kwallo kuma harami masallacin ka'aba ake yi sallah za su bugo kwallo haka su go sahu fa wanda sahun masallacin ka'aba ba ake yi sallah amma suna kwallo su bugo haka su go sahu zo su dawa su kuma samari fa su dauka kuma su je su ci gaba kawai saboda ba a yi tarbiyyarsu akan kula da ayyukan da suke wajibai da Allah ya dora mata ba wasu na da ayyukan da suke na sunnoni an gane ko shine a ga a yi tarbiyyar ɗa qiyamul laili da irin waɗannan sunnonin zai kula da su irin su raka'atul fajiri salatu duha irin su watan nafila kafin azahar raka hudu bayan azahar kafin la'asar kafin magriba bayan magriba jama'ar musulmi kun gane ku yau wal mustahabbat da abubuwan da suke na mustahabbai a kwadaitar da ita ce wanda take tarbiyyar 'ya'yanta akan kula da ayyuka da suke na mustahabbai jama'ar musulmi kun gane daga cikin nau'ukan waɗanda muka gabatar kenan waɗanda matsayinsu matsayin mustahabi wato awiduhum kuma tana sabar wa 'ya'yanta alal akhlaqil fadila akan kyawun ɗabi'u masu daraja mumina ce tana sabar wa 'ya'yanta da kyawawan ɗabi'u na falala na daraja maɗaukaka an gane ko duk wata ɗabi'a ta girma da karamci za ka ga ta tarbiyyantar da 'ya'yanta a kai Allahu akbar fatuqaddi'ahum ala hamidis sajaya za ka ga tana ɗabi'antar da 'ya'yan nata a kan abubuwan yabawa na asajaya na ɗabi'u duk abin da za a iya yabawa na ɗabi'a to za ta tarbiyyanci 'ya'yanta a kai wa karimi shama'il da kuma siffofa na karamci shine karimi shama'il an gane ko wace irin siffa ce za ta nuna girma ga yaro shine duk sanda za a ga ɗanka a gan shi da hula a gan shi da doguwar riga an gane ku a ga bai da yawan surutu bai da yawan dariya jama'ar musulmi kun gane ɗanka kullum a rinka ganin shi cikin natsuwa da kamun kai a magana ana jin dattaku maganganu in yana yi sai a rinka jin akwai sanin ya kamata yaro tun yana karami a tarbiyyantar da shi da irin waɗannan sufofin in ya zo yi zai sallama zai samu gefe guda ya zauna duk inda ya ga wanda cizo da kaya a hannu zai amfa duk inda ya ga wanda cizo zai gaida shi kamar uban shi ke gaisarwa zai mutunta shi jama'ar musulmi kun gane to waɗannan karimin shama'il ɗin mumina na tsayuwa akan tarbiyyar ƴaƴan yaro tun yana ƙarami ka rinka ɗinka mai babban riga yana ɗan ƙarami ɗanka duk ran juma'a a ganshi da babban rigarsa ya sa ya je masallacin juma'a amma ku ji ba ran sallah yanzu ƴaƴan musulmi sai ga kamar ƴaƴan kiristoci ranar kirkime yaro ya sakon da nectar sai ya tsuki to kuma mu mutanen mu dama ba su iya saboda haka in an sa nectar din sai ga ya daga haka ita kuma uwa ba su iya ɗora ba sai ta shaƙi yaro sai ga yana tafiya yana nishi da kyar wuya a sama ko ta shaƙe shi da kyau Allah ya kyauta saboda haka abubuwan yaba na kyawawan ɗabi'u da kuma siffofi na girma duk za ka ga mumina tana tsayuwa akan tarbiyyar 'ya'yansa 'ya'yanta ta ɗabi'antar da su waɗannan ɗabi'u min amanatin kamar rukon amana tun yaro na karami za ta rinka ƙoƙarin mai da shi ya zama mai rukon amana bari ku jama'a a malaman tarbiyya suka ce idan yaro na zaune ko shi kaɗai ne a ɗaki sai ka ce mai wane a cikin yara kana daga cikin wanda na yadda da kai saboda amana sai an baka abu baka taɓa yana yaro fa sai ka ce a je mun wannan ba na san kai in na baka haɗin zai dawo ba za ka yi komai za ka aje min yadda na baka kun ga wannan dan ya tsara abin da ka ɗora shi a kai har ka je ka dawo ba zai taɓa ba kuma da irin haka ne magabata suke tarbiyyar 'ya'ya akan rikon amana lokacin da bature ya zo ƙasar nan idan yana so ya gane mutum mai amana ne sai ya samu wata ƴar kwalba da kuɗi sai ya sa ko wani abu sai ya kama kuda sai ya sa sai ya kulli ce bari buɗe in ga me ke ciki to dama kana buɗe ya kuda za gani fit ya fici kai ba za ka gane ya akai ba yana zuwa in ya buɗe ya ga kuda bai fita ba ko bai ga kuda ya mutu gashi a ciki ba ya san ka buɗe kawai kai ba mai rikon amana bane gaba sai ka ji ana neman wani za a bashi ajiya ba kai ba jama'ar musulmi kun gane amana kuma aba ce mai nauyi nauyin ta ya gagari sama ta iya ɗauka da ƙasa da duwatsu inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما saboda haka za ka ga tana ɗabi'antar da 'ya'yanta min amana na riƙon amana an gane ko akwai amana ta kuɗi akwai amana ta magana akwai amana ta aiki ko sai min haka ya kasama kowane ɗaya ana neman sai ka kula da shi amana ta magana shine in na gaya maka maganar da ka san ba zan so wani ya ji ba to ta zama amana a wurinka ka mutu da ita a ciki an gane dan wannan maganar amana ce akwai amana na aiki jama'ar musulmi kun gane na ɗauke ka aiki karfe takwas za ka fara aiki amma ba ka zuwa sai takwas da minci ɗaya ka ci amana aiki a faskare ne na ce kai mun shikenan ga kuɗin da zan biya lokacin da na bar wurin sai ka fara ɗibar wasu kawuna sai ka tara sai ka ci da faskare kana wurgawa a kai ka ci amana wannan aiki haka suke yi sai ga in ya fasa wani babba sai ya wurga sai ya tara ƙanana a kai a rufe sai an zo kawai ana ɗiba sai ya riga an biya shi ya tafiyarsa ana ɗiba ana ɗiba sai aga ga wasu kawuna nan kawai ya rufe su kuma kuma ya tafiye shi jama'a kun gane sai kuma amana ta dukiya in an baka ka rike ta a yanda aka baka kar ka ba wani canji kai kar ka canza yanda aka zo ne yanda aka baka in an zo neman ta ka fito da ita haka ka bayar jama'ar musulmi kun gane inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha yanda aka ba ku rukun amana Allah ya ba ku doka ku mai da ita ga wanda ya ba ku irin yanda ya ba ku ita wa sidikin sannan ita ce wadda take tarbiyyar ƴaƴanta su zama masu gaskiya a magana wa sabarin da kuma haƙuri wa karamin da kuma watan hali na karamci halin girma wa iffatin da kamun kai an gane ko wa shaja'a kuma tana tarbiyyar ƴaƴanta da ɗabi'antar da su hali na sadaukantaka gwarzantaka abinda ake gaba zai yiwu ba ɗanka sai ce zai yiwu ba dai wannan ne ake ganin ya matsa mutane ba sai ce zan mu kuma ganin shi da yan kuri shi a gado ke shi kawai shikenan wanda ya sa kaga Ibrahim Naka'i yake cewa ba wanda zai kai mu yi wa duniya alfahari ya ce sai sahabban manzan Allah domin kuwa su manzan Allah ne ya tarbiyyar mu kuwa su ne suka yi tarbiyyar watan waɗanda manzan da Allah ya aiko su ya tarbiyya da kanshi to mu kuma su ne suka yi tarbiyyar ya ce wurin tarbiyyar mu kanu ya diribuna na ala siriki wal afas kanu ya diribuna na ala siriki wal amana wal afas suna dukan mu su rankwashe mu su kama kunnen mu su girgiza sun rike sosai wurin tarbiyya sai da suka ga mun zama masu gaskiya sai da suka ga mun zama masu amana sai da suka ga mun zama masu kamun kai da natsuwa amma ɗanka a gan shi wani birgi-birgi a unguwa wanda ya lalace wannan ɗan duk yanda aka yi da wuya in ɗan mumina ce ba mumina ta haife shi ba wata gantalalliya ce kawai can hala innal mu'minata sadiqa muminar gaskiya watan ka sanya ma ɗanka tsoron ƙarya an gane da abin da ke biyo bayan ta dan barkuni da amiyagun ɗabi'u to ƙarya na daga cikin amiyagun ɗabi'u wadda tana da girma jama'a kun san bala'in ƙarya ƙarya kamar shi'uma ce ƙarya da ka san shi'uma haka take dama abu hudu ne ke da wannan matsala za a gan su kamar shi'umai abu na ɗaya ƙarya abu na biyu mutum ya fara sata da kuruciya abu na uku mutum ya fara zina tun yana da kuruciya abu na hudu mutum ya fara shaye-shaye tun yana da kuruciya za a ga kamar shi umaini yanzu mutum ya tsufa fa ya shekara ashirin da daina shan giya saboda ya koma unguwar da ba a ganin ta duk ran da ya je wani gari da ya hangi giya sai ga jikin shi na rawa sai ya tafi sai ga hankalin shi kawai ta yake kallo to duk wanda tun tasowar shi mazinaci ne shi ma duk tsufa shi da ya ga yarinya ta wuce sai ga yana kallanta ana fira sai ga bai hankalin shi bai wurin waɗanda ake firar da su saboda ya ga abokiyar fasikanci ko aka sata duk wanda ya fara ta da kuruciya shi ma zai wahala ko mun tsufa shi in ya ga wani abu ba kowa wurin kaga ya kau da kai sai ya ta ganin ka jikin shi kamar anya ya wuce kuwa tsohon banza barawo jama'a kun jama'a kun gane kuma su suna da wata matsala na ce muku kamar shi umaisi kaga idan mutum ya taɓa yin zina da mace ko da zai cewa Allah na tuba da gaske kuma ya tuba to ran da wadda ya taɓa zina da ita ta wuce tana wucewa sai hankali shi ya tashi saboda zina shi kuma abaci jama'ar musulmi kun gane to wallahi haka sata to musamman ƙarya jama'ar musulmi kun gane ƙarya tana da wani bala'i tana da wani masifa shine idan dai mutum makaryaci ne to da ya karya idan an gane to ba zai ce a wallahi da karya ne ba a'a yana yin karya aka gane saboda ita kamar shi ce da an gane to sai ya fara tunanin bari kuma ya shirya wata karyar don ya kara wannan karyar da waccan yana kare shi wani ya ce wallahi ina wurin wani ba haka bane sai kuma ya kare kirkirar wata dole dai sai an yarda da shi kuma duk ƙarya ne abu shi yasa jama'ar musulmi kun ga wancan mawaki da ke cewa ko me za ka faɗi faɗi gaskiya ko me ta ja maka kabiya na rantse da Allah ka dauri duk yanda za a yi ka yi ƙoƙari kar kai ƙarya duk yanda za a kaɗa a raya ka dage kar ka bari kai ƙarya sanda kai yunƙurin magana in ka san ƙarya za ka yi kawai ka fasa ka daure ka kai ƙarya dan na rantse da Allah duk wanda zai yi ƙarya to tuni fa Allah ya ce ya tsine mai qutilal kharrasuna jama'ar musulmi kun gane ƙarya bala'i ne ƙarya masifa ne ƙarya tana da mugun haɗari wanda ta zama mai jiki annabi ya ce mutum ba zai yi ƙarya ba kuma zai gushe yana yin ta ba an gane ko kuma duk abin da zai kokarin faɗi yana kokarin yin ƙarya ne ta zan mai jiki ko to ba zai gushe mutum yana haka ba sai an kwafa sunan shi cikin makareta a wurin Allah shi kenan ka ya riga an yi rijistar ka dan kiyama cikin makareta za ka miki kuna kallon manzon Allah hadisi ne sahihi ganin cikin sayo muslim fa ana zaune sabai suke tambaya mumini zai iya zama matsoraci annabi ya ce zai yiwu sai wani ya ce to mumini zai iya zama marowaci annabi ya ce zai yiwu sai wani ya ce to mumini zai iya zama makareci annabi sai ya gyara zama ce ba zai yiwu ba mumini ya zama makareci ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba jama'a babu abin da sahabbai suka fi kyama irin ƙarya suna bala'in kyamar ƙarya to haka tabi'ai jama'ar musulmi kun gane kun dai ga ka'ab dan malik kun ga halin da ya shiga gaskiya ta ja mai amma tunda kome ta ka ja maka in dai ka faɗi ta ka biya kun ga a ƙarshe sai da Allah ya kira duk wani mai imani a koyi da ka'ab dan malik ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqina ƙarya ce ake cewa mai ita ƙarye shi ta ƙare amma gaskiya ba a cewa mai ita ya ƙarye shi ta ƙare amma duk wanda makaryaci ne to kuma a hirɗinka billahi lazi la ilaha illa huwa in ƙarya ta zama wa mutum ɗabi'a ko ka san bahaushe yana wata magana da mutum ya mutu an ce a shewa ne kuma ya ce i wallahi ya riga mu gidan gaskiya to banda makaryaci billahi lazi makaryaci har a gaban Allah ran kiyama a lahira na rantsi da alkur'ani sai ƙarya in dai ya saba da ƙarya a duniya har a gaban Allah ran kiyama sai ya ƙarya makarici Allah ya bada labari fa amma man uti wa amma man uti kitabahu bishimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita hakanatil qadiya yace ma agana anni maliya halaka anni sultaniya sai Allah ya ce ƙarya ne ku zuhu fagulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin ghar'uha sab'una zira'an faslukuhu innahu kana la yu'minu billahi al-azim dan wanda ya iman da Allah bai karya wala yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un jama'ar musulmi kun gane ko a gaban Allah fa Allah zai kira annabi Musa ya ce ka isar da sakon da na aike ke ce na isar Allah ya kalle su ya ce ya isar sai ce ma ja ana min bashirin wala nadir ya ce mu ba wani bai ƙarya yake mu bai zo ya gaya mana wani abu ba wannan ba ƙarya ce za su yi ba a lahira gaban Allah Allah ya tsare malama ta ce innal mu'minata sadiqa lalle mu'mina as-sadiqa hiya allati turabbi abna'aha ko abna'ku ala hibri kitabillah muminar gaskiya ita ke tarbiyyar 'ya'yanta a kan haddar ƙur'ani littafin Allah jama'an aka je aljanna za ka sha mamaki duk wanda ya fi ka haddar wani abu a ƙur'ani to ka yadda kawai aljanna da zai zauna tashi na saman taka morewar shi na saman taka da annaba haka ya ce ana shiga aljanna za a ce to kenan karanta abin da ka haddace da ka yi sai a ce to ƙara gaba can ya fi daɗi kana ƙara tabi sai a ce yi gaba dai can ya fi daɗi kana ƙara ayar gaba sai a ce yi gaba dai can ya fi daɗi sai a ce ai wurin daɗin ka kai iya inda ayar ka ta ƙare nan za ka tsaya amma morewa na ƙarshe shi ne iya yawan ayoyin ƙur'ani to wanda ya haddace shi ta za a aje shi jama'ar musulmi kun gani yana daga abin da magabata ke ba da cikakkiyar kulawa a kai shine haddar ƙur'ani ga 'ya'yansu jama'ar musulmi kun gane ko shi yasa aka sami utubatu dan abi sufyan watan ya wasiya ga malamin ƴaƴansa mai suna abdussamad ya ce wasiyar da nake ma shine don allah ka yi ƙoƙari ka karantar da ƴaƴana ne littafin allah su ƙware su fahimce shi su haddace shi sannan sai ka koya musu waƙoƙin larabawa waɗanda za su sa musu kamun kai da natsuwa sannan kuma sai ka nuna musu hadisan manzan Allah waɗanda za su taimaka wurin ɗaga darajarsu jama'ar musulmi kun gane Allah ya kyauta sai na umar ya rubuta ma gwamnonin shi fa wasiƙa ya aika musu da inna alhamdulillah bayan haka ya ce ku karantar da 'ya'yan musulmi jama'ar musulmi kun gane ku karantar da 'ya'yan musulmi ku tsaya ku ga 'ya'yan musulmi sun iya littafin Allah sannan sai kuma ku koya ma 'ya'yan musulmi su iya ninkaya su iya iyo su kware a cikin ruwa sannan kuma su iya sarrafa doki kaga za je jihadi kenan sannan kuma duk abubuwan da suke na waƙe-waƙe ne da ke ɗauke da karuwan magana na laraba wanda akwai hikima ba batsa a ciki ku koya ma 'ya'yan musulmi jama'ar musulmi kun gane ko allah kyauta wata rana akwai fadlu dan zaid wanda duk wanda ya san shi ya san sarki ne daga cikin sarakuna da aka yi ya ga wata balarabiya musulma da ɗanta yanda ya ga ɗan sai ya bashi sha'awa sai ya tambaye ta game da ɗan wanda yaro kamar babban mutum yadda yaro iya magana da kamun kai da natsuwa da siffa ta dattako sai ta ce aini 'ya'yanmu duk sanda ɗayansu ya cika shekara biyar sai mu kai wurin manyan wurin malamai manyan malamai mu muke fara musu ladabi amma da sun shekara biyar sai mu kai su wurin manyan malamai an gane ko su zauna can malaman su haddatar da su littafin Allah ƴaƴan su kware yaron nan da kake gani ma'addacin Qur'ani jama'ar musulmi kun gane ɗaya kenan sai kuma malaman su haddatar da su su kware da waƙoƙi masu ma'ana na laraba da karin maganganun larabawa sannan sai su sanya ma 'ya'yan namu alfahari watan su sanya ma 'ya'yan namu kwaɗayi da abin alfaharin manyansu jama'ar musulmi kun gane yanzu don Allah dan musulmi a ƙasar nan shat abin alfaharinsa ce manyan shi sun santa ma ko coat ko necktie sai ka sanya ma ɗanka kwaɗayin abin alfaharin magabatanka shine ɗanka ka sanya mai kwaɗayin sanya babban riga da dara ko ƙune ko ma haɗa banki tun yana ƙarami da an gan shi sai ga yaro dan karami amma ga yadda da siffa ta dattawa kuma ya rinka jin shi dattijan yara na wargi sai ga shi bai dace da shi ba hawa shi da ya shiga ta manya jama'ar musulmi kun gane wannan ko Allah ya kyauta ta ce masa kuma bayan wannan sai kuma watan ya rinka neman watan labarin abubuwan kokarin iyayen shi da kakannin shi mu haka muke sai mu kai mu malaman su koya ma 'ya'yan namu su dage su san abin alfaharin iyayen su da kakannin su san abin kuma su aiki da shi to mu dai da bature ya zo kasan nan zuwan shi kasan nan bala'i da masifa ya zama mana wallahi jama'ar musulmi gara da fa al'ummar musuluncin kasan nan bata ba bature kai tun da wuri ba da ba dan wannan ai kage sun nuna mai kyama shi ne ya taimaka Allah ya tsare mana addini fa da ɗabi'a har yau gatan da ragowa kuma yanzu don Allah ku dibi sardauna ku dibi tafawa balewa ku dibi aminu kano ku dibi ribatsu ku dibi hannun rubinji ku dibi duk waɗannan da ta yan boko duka ku kalli yadda suke da yake dama tarbiyya su suka samu ta addini a asali kaga har suka gama mulki sai suka gama lafiya kashe su wasu aka yi wasu ko mutuwa suka yi amma da yawan su ma sun mutu da bashi ne akan su kuma bashin mutane suka taimakawa amma kun ga waɗannan na yau da aka yi sake bature ne ya tarbiyya su to kun ga su sun zama allazi jama'a mala wa da ku da ma'ar musulmi kun gani mu bala'i suka ja mana kamun zuwan bature kasan nan musulmi an san shi da cika alkawari bai san ƙarya ba gaskiya sai da ma'ar musulmi kun gani musulmi ya san rikon amana ya san girman na sama ya san tausayin na ƙasa dattijo ɗaya unguwa yana iya juya ko ya hana yaran unguwa duka kuma duk su haɗu amma bayan zuwan bature ne al'umman musuluncin ƙasan nan ta fara ganin abin da bata san kanshi ba shine yaro ɗaya a unguwa in ya burtse dattawan unguwa duka sai su haɗu amma su kasa juya shi wanda da dattijo ɗaya zai juya yaron unguwa duka shi kaɗai yanzu ko dattawan unguwa sai su haɗu su duka amma yaro ɗaya ce ba su da wannan kiran kawai ce ba su da wannan kawai ya gintsa ido ya ce musu sam shi ba zai ji ba kawai idan ka je ka gaya mahaifin shi wani kai mai magana sai ya zo kofar gidanka ko inda kuke zama sai ya rubuta sa ido Allah ya kyauta saboda haka mumina ke tarbiyyar 'ya'yanta akan haddan littafin Allah wasu fil masajid mumina ke tarbiyyar 'ya'yanta akan zuwa yin sallah a masallatai da ma ku rinka taso ku suna zuwa masallaci su sallah sallar asuba sallar magriba da sallar isha akwai wata aljana da annabi ya ce sunanta ummu subyan bala'i ce masifa ce ba ta shigowa unguwanni sai da yamma da ma kun gani ita kuma ba wanda take harinta cutar sai yara ƙanana shi yasa annabi ya ce ku killace 'ya'yanku yamma na yi ku killace su ka rinka tasa ɗanka in za ka je masallaci ku je tare irin zaman nan da ake bayan magariba zuwa isha ɗanka na kusa da kai nafila za ka yi miƙe ku yi tare ƙur'ani za karanta ya karanta a wa'azi ne ko karatu ake gashi kusa da kai yana jin abin da ake haka magabata suke yi amma yanzu ɗanka yana can suna ojiyo ɗarka tana can suna yar gala-gala sai ta yi tsalle sai ta taka wata aljana sai kuma a ce ana neman masu rukuya ƙaryar banza da kun killace ta da ta taka ta jama'a kun gane ko iyaye sai kun gane tsarin tarbiyya addini Allah kyauta wa birrul walidain mumina ita ke kwadaitar da 'ya'yanta tun suna ƙanana akan biyayya da yin da'a ga iyaye an gane ko kai ne za ka nuna ma ɗanka tun yana ƙarami matsayin biyayyar iyaye an gane wal musara'a ilal khairat kuma mumina ita ke tarbiyyar 'ya'yanta akan gasa da 'yan uwansu zuwa ga ayyukan da suke na alkhairi in dai aiki na alkhairi mumina na tarbiyyar 'ya'yanta su riga sauran 'ya'yayin aikin alkhairi jama'ar musulmi kun gane sha biyu na yi 'ya'yanta na tare da ita a gida sai ta ce kai eh ku yi maza ku je masallaci ku shari sannan in kun gama ku yi maza ku cika butocin da ruwa in ana shimfiɗa tabarni a waje ce ku yi maza ku shimfiɗa kamun a zo kai ka to baga baga ga kanan kana zuwa sai ga an gama zuba ruwa a buta an gama share ko ina an gama shimfiɗa tabarni sai kai tiris to mumina duk wani aikin alkhairi tana kokarin sa ƴaƴanta su riga sauran ƴaƴan mutane wa sari'u kenan ila magfiratin sari'u ila magfiratin min rabbikum jama'ar musulmi kun gane ko to haka ya kamata idan ma har aiki ne aka ce za a za a gina masallaci jama'ar musulmi kun gane to gari na wayewa ƴaƴanki na karya sai ki ce ku sammako wurin ku riga kowa to haka in an je lahira za ki gani su za su riga kowa shigewa aljanna kuwa tunda suna riga kowa yin aikin alheri to a lahira kuma za su riga kowa shigewa aljanna kuma ke shi kai tarbiyyar su akan haka wata husuhum mumina kwarai tana kwadaitar da 'ya'yanta ala qira'ati siratin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallama mumina na kwadaitar da 'ya'yanta watan akan karatun tarihin manzon Allah tarihin rayuwar annabi an gane ko ku rinka karanta tarihin magabatanku daga nan ne kuke sanin halaye na nagartarsu an gane ko Allahu akbar kaga mu mutanen mu suna da matsala yanzu duk manyan da da muke da su mu a nan cikin al'ummarmu idan ka ce me tarihin sardauna yaran yau ba sani ba tafawa balewa ba sani ba ribada ba su sani ba mala aminu kano ta gani dan siyasa ne ka je ka ji siyasa gaskiya da gaskiya jama'ar musulmi kun gane an zalunci talakawa da ya je lacca ya ce karfa ku ƙara yadda wani shege zo ya zalunce ku ce fa mastakamu lakum fastaqimu lahu ka san fasara yake mai yanci ce Allah ma ya ce wanda ya taso muku kuma ku tasan mai in an haɗa shirya kaga ana magana ta dattako siyasa ce fa amma ba a tsariya amma ya ga mu irin tamu ta yau da yake bature ne tarbiyyanci yan siyasa sai ya ce wai ba rukunnan ta ma yanda ka san musulunci ba rukunne gare ta ita ma tana da rukuni wanda kare kaga dai rukunin farko shine ƙarya yaudara cin amana ha'inci hulɗa da karuwai wannan wani babban ɗan siyasa ne fa a gidan rediyo mun je za mu program muka je na faɗi ya ce wani a ya zama kafiri mun ɗauka kafiri kirista sai ya faɗi sunan musulmi ya yi ridda ya zai ce a to an taho da shi tun a nehu tare muke an yi prp tare amma kaga ya koma cikin azalumai yanzu bai yi ridda ba sha'uzu billahi wannan ne za a ce ridda ce ka san ai siyasa irin ta yau yadda ka san musulunci tana da nata rukunan rukunin farko wanda shine mafi girma kamar kalmar shahada to shine karya dattijo da shi ba wallahi tallahi saboda haka tana kwadaitar da 'ya'yanta akan karanta tarihin manzon Allah wasiyar sahaba kuma tana kwadaitar da 'ya'yanta akan karanta tarihin sahabban annabi su san darajar su su san suwaye su wattabi'ina da kuma tabi'ai to daga nan ne duk wata kasuwa ta musulunci ta ci ta ƙari ko dai abin da aka ci a kasuwar ka sama ka ci ko kuma daga nan ba abin da za ka zo da shi wanda Allah zai yarda da shi dan annabi ya ce wannan mutanen su ne suka fi alkhairi khairun nasu karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum jama'ar musulmi kun gane ko Allah ya kyauta to kuma ana nuna lokaci yayi za mu tsaya nan insha Allah karatu sai na gaba amma za mu ansa wata dan tambayoyi ko da kaɗan ne wannan ya ce ina son ka tuna min addu'ar da ake yi ma jariri idan an haife shi da kuma sunan sunan sunan nan da ka ce ana shafa musu a kai sunan man nan da kace ana shafa musu a kai idan an waya mutum haihuwa rana ta bakwai zai ɗan aski mace ce ko namiji don yau an samu wani musulmi wasu musulmi ba su ma 'ya'yansu mata aski ko ma ɗan namijin wani sai ga wasu saboda boko saboda su 'yan boko ne to wannan dai ba musulunci ba ne ya mace ce ko ɗa namiji dai rana ta bakwai duk za a yi musu aski ranar ne kuma duk za a yi musu kaciya wannan shine sunna to in an yi askin sai a shafa za'afaran a kan wannan shine tsarin sunna addu'ar kuma da ake na yaro shine addu'a da za a yi watan tawassuli da sunan Allah ko salatin annabi na Allah ya sa ma da albarka amma daga abin da sunna ta zo da shi shine mutum ya ce Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil wannan ita ce annabi wa abdullahi dan abbas amma ana neman yin nema ma yaro tsarin allah an gane ko za ka ce wa izuka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wa hamma min kulli ainin lama ko wa izuka bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq an gane ko waɗannan su ne daga cikin addu'o'in da za ka yi ma yaro ko kuma mai tambayar yana tambaya ne akan an yi wa mutum haihuwa wace addu'a ce kamata a yi mai in an mai haihuwa wannan mun karanta ko a littafin tarbiyya wanda aka ce maka an mai haihuwa kun haɗu sai ka ce masa barakallahu laka wa barakallahu laka fil mahudi laka wa shakarta alwahiba wa balaga ashuddahu wa ruzikta birrahu shi kuma zai ce barakallahu laka wa barik alayka wa jazakallahu khairan wa ajzala sawabaka wa razaqaka Allahu mislahu wannan haka magabata ke wa juna in an yi haihuwa Allah kyauta wannan ko ce ina da makoci ina da makociya wacce suke haya niya to ina da makociya wacce suke hayaniya kenan ya rarraba ni hayaniya da ya yata ko yata ne ko budurwa ni kuma tana yawan gaya min na dinga mata fada to iyakan magana kenan ne ko kuma ga cigaban ta nan ka ni ina ina sauraron karatuttuka amma bayan ka tashi sai na ji karatun ya gudu a kaina za a yi karatu kuma an tashi sai ne shi ya rasa a ai daga abubuwa guda biyu za ka kula da su duk wanda ke da irin wannan matsalar abu na farko in dai mutum na yawancin albasa ɗanya yana haifar mai da wannan matsalar na taɓa gaya muku ana yawaita cin albasa ɗanya jama'a ba fa cewa aka yi cin albasa ɗanya ba yawanci yana haifar da irin wannan yanzu nan za a yi ta gaya maka magana ko karatu da an gama kuma da ka tashi sai ka nema ka rasa abu na biyu nassin hadisi ga yanan cikin imamun nasa'i yin wanka a wurin da ake yin fitsari yana haifar da wannan matsalar a inda ake yin fitsari mutum ya rinka wanka a inda ake yin fitsari wata inda kuke wanka kunan kuke fitsari yana daga abin da yake haifarwa shine manta karatu Allah kyauta to amma babban abin da ke taimakawa shine yawan addu'a da tsoron Allah jama'ar musulmi daga abin da ke sa kawai kai tsaye in an yi karatu mutum ya manta shine yawan saba ma ubangiji kamar idan mutum ya manta da wayarsa a kunne yana sallah yana sallar nafila ko farilla sai mahaifiyar mutum ta kira shi a waya to ya zai yi to inda ya sallar farilla ce ba za ka sallame ba amma in sallar nafila ce sai ka sallame to amma me na in mutum zai kuma yi sallah ya bar waya saboda Allah a kunnansa eh a kunne a na gane ai watan mutane ne wurin rubutu kai na wannan ce ayyata wannan ya ce don Allah a taimaka da addu'a da kuma shawara malar rayuwa rayuwa ta ta fada cikin hatsari domin ina da watan sa'ar hannu sana'ar hannu ne wannan sana'a ta sa ni ƙarya da ha'inci da saba alkawari da cin amana kaji wani ya ce tela a aiwa tela ba ne kawai kuma ta haifar min da shiririta da lalaci